babu wanda ya san lokacin tashin kiyaman nan a ƙayyade in ba Allah mai girma da buwaya ba Allah ke cewa malu akhiruhu illa li ajalin ma'dud to wannan yawmul fasli kenan ranar rarrabewa za a rarrabe kowa da kowa a nan gidan duniya an zo ana rayuwa ga wani ga wani ga wacce ga wacce amma wane ne na Allah wane ne na kirki su wane ne kahurai zallan kahurai sannan kuma a cikin masu imani masu suka ce sun yi imanin suwaye masu imani suwaye munafukai a cikinsu su ma suwaye makaryata suwaye 'yancin amana suwaye 'yan wane ne yau malfasli kinan ranar rarrabewa sai an rarrabe kowa an bayyana cewa matsayin shi wane ne yau mana da'u kulla unasin bi imamihim Allah ce ranar da za mu kira kowace al'umma da jagoransu idan makaryata ne kuto akwai shugaban makaryata na duniya wanda Allah zai ba shi tuta ya zamanto duk wani wanda yake makaryaci ne to zai biyo bayan shi idan ya zamanto halinka aiki kaza ne to kowane aiki da kake aikatawa kowar naku jagora sawa'un ya zamanto aikin kirki ne ko kuma ya zamanto aikin banna ne haka mutum ya rika tuna irin wannan rana ya rika tuna irin wannan lokaci zai taimaka maka akan barin duk wani abin da yake saba ma Allah subhanahu wataala ne zai taimaka maka akan tsayuwa da jajircewa da kafuwa da tabbatuwa akan bin Allah subhanahu wataala Allah ce inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fi suri ranan da za a yi busa a cikin kaho busa na nawa kenan busa na biyu Allah ce fatatuna afwaja za ku zo wa Allah subhanahu wataala jama'a jama'a afwajan jama'a jama'a zumran zumra yani tawaga tawaga ibnu jarir at-tabari Allah ya rahama gare shi yake cewa yani ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha yace yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho wannan ita ce ranar da fatatuna afwaja za ku zo jama'a jama'a yani kowace al'umma za ta zo da manzonta annabi musa alaihissalatu wassalam zai zo da al'ummar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo da al'ummar shi annabi isa alaihissalatu wassalam zai zo da al'ummar shi dukkan wani annabin da allah ya aiko zai zo da al'ummar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah mai girma da buwaya ya nuna mashi farfajiyar kiyama yake cewa sai ga makamalan nabiyun wa ma'ahu rajul ta kaza mazala ce kai wani biyun wale sama abu ahad Allah ya nuna mun wani annabi tare da shi babu kowa shi kadai ya zo yi wa'azin shi ya gama wa'azin shi ba wanda iman da shi aka karyata shi aka mai duk abin da za a da cin zarafi wani annabi kuma aka kama aka kashe shi wa ka ayyi min nabiyyin qutil Allah ce nawa daga cikin annabawan Allah aka kashe nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad annabin Allah ne amma ba kowa tare da shi mazala ke cewa fa'iza bi sawadin azim ana nuna wani al'ummomi suna wucewa kenan kowane annabi da mi da kowane annabi da jama'a shi ma'anan magana ibnu jarir al-tabari da yake cewa yau mana da'u kullu unasin bi imamihim ko kuma nan da Allah ke cewa fata'tuna afwaja za ku zo jama'a jama'a yace ana cikin nuna mun sai aka nuna mun wani dandazon jama'a sai mazala ke cewa hadhihi ummati manzala yake cewa sai na tsammani cewa wannan ita ce al'ummata sai aka ce mashi a haza musa wa qaum wannan annabi musa ne da mutane shi ina mutumin da yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi inda ya san gaibi zai faɗi haka zai faɗi to irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rayuwar shi wanda suke nuna cewa bai san gaibi bai san gaibi ba in kaga yayi bayanin wani abin da yake gaibi to Allah ba shi labari ce musu za a yi kaza ce akwai kaza akwai labari kaza wanda shi ne abin da ke faruwa to ana cikin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai cewa sai aka ƙara gwada mun wata al'umma wadda taron mutanen ta yahi na annabi Musa limkin balimke sai aka ce hadhihi ummatuka wannan sunan al'ummaka kuma a cikin waɗannan mutanen da kake gani akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna biduni hisabin wa biduni azab ba azaba ba hisabi kawai lisai fasi gare su lisai fasi gare su a nan ukasha bin muhsin sai zaburo sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhu ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah ya sanya ni daga cikinsu ka duba da sahabai suke da aƙida bai ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sani a cikinsu ya faɗi haka bai faɗi ba cai udu'ullaha an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah ya sani a cikinsu wa yake bada aljanna Allah yake bada ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ukasha sai ce anta minhum kana cikinsu yanzu ke in kina wajen ko kana wajen ya za ka yi kayan ra'abarka a baya ka samu lissefa sai garanti daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kai dan aljanna ne yiwa zai ra'abar shi a baya sai wani zaburo sai ce ya ma ake Allah ni ma a roƙa mun ni ma a roƙa mun Allah sani a cikin su sai manzo Allah ce sabaqaka biha ukasha yace ukasha ya riga ka to yanzu a ƙarƙashin wannan magana ta mazalla ukasha ya rigaye ka hikimar da yake cikin ta ba kaɗan bane ba me yasa mazalla sallallahu alaihi wasallam bai roƙa wa shi Allah ba ya ce kai ma anta minhu saboda kar a buɗe ƙofar da wani munafiki shi ma yayi ƙarfin ido ya ce ni ma a sani a ce aka yi waka cikin su kaga sai zaman to abun ne sai zama zaidu abun buga misali ila an yarisa Allahu al-ardu wa man alaiha to wannan al'umma kowane manzo zai zo wanzu ke ce al'ummar shi ita ce al'ummar ta yi kowace al'umma yawa saboda shi ne na biyu sa'a kuma shi ne ƙarshen annabawa kuma bayan shi ba aiko da wani annabi duk wata al'ummar da za ta zo a nan gaba duka suna ƙarƙashin rufar annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anai yau ma yun fafa fi suri ranar da za a tada za a yi busa a cikin ƙaho fata a tuna afuwaja za ku zo jama'a jama'a duk mutumin da ya saba ma Allah subhanahu wataala to akwai wani jagora da Allah ya samu su kuma da tutarsu ta makaryata ta mutanen banza ta masu fasikancin ne ta masu cin dukiyar al'umma ne duk abin da kake aikata na ba daidai ba akwai al'umma akwai shugaba da Allah ya kawo mu da aka dada mai ruha ma kanshi asiri ta hanyar kiyaye ka kiyaye duk wani abin da ke saba ma Allah subhanahu wataala ne a zo gobe kiyama a tare a ce ga ka a bayan fir'aun Allah kiyaye kai ka san babu labari ga ka a bayan ubay ibn khalaf kai ka san babu labari ga ka a bayan abu jahal kai ka san babu labari ga ka a bayan karuna kai ka san babu labari to da haka kowa ya kokari aikata aikin alheri saboda kar ka zamanto daga cikin mutanen da za a zo gobe kiyama a same ka a cikin tawaga ta mutanen banza Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya ce fatatuna afwaja za ku zo jama'a jama'a wa futihatis sama'u sannan bayan haka kuma futihatis sama Allah ke cewa za a yi budi za a bude sama a karan kanta wannan ayata ta 18 yawma yufakhu fi suri fatatuna afwaja Abu Hurairah Allah kare yarda gare shi yake cewa ma bainan nafkhatayn sai ce 40 ya ce tsakanin busan nan guda biyu busa na harko da busa na biyu tsakaninsu yake cewa arba'in ne arba'in tumi arba'in ya kwana wata shekara ko yaya faƙalu sai suke ce mashi arba'una yauman kwana arba'in kenan abu huraira ƙala abaitu ya ce naƙi wannan bayani shi dai kawai ce arba'una ya ƙyali قالوا أربعون شهرا سكتي وتا أربعين يتي أبيت قالوا أربعون سنة شكرا أربعين قال أبيت شيدي ياتي مسو أربعين سكانوا بوسان هركوز وبوسان بي كوي زمان كوانا أربعين كوي زمان تو وتا أربعين كوي زمان تو شكرا أربعين ثم ينزل الله من السماء ثم ينزل الله من السماء ماء سي الله سبكر da wani ruwa daga sama fayambutuna kama yumbitul baqlu sai kowane dan adam ya tsuru kamar yadda shifka mabubbuga ƙasa suke hutowa yadda kasan gwaza ko dankali ko wane ne haka zaka ga kowa ya ciburu ya huto daga cikin kabarin shi to wannan shine busan da za a yi kenan zaman tun kwana 40 ne a wata 40 ne shekara 40 ne kai dai iya abin da ake bukata a tare da kai shine ka zaman tun mutumin kirki kawai Allah ce futihatis sama'u za a bude sama fa kanat abwaban za ta kasance hanyoyi daban-daban linuzulil mala'ika saboda mala'iku ma za su sabko Allah ce wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ai a wannan ranar za mu sabkar da mala'iku sabkarwa kaga mala'iku suna durowa suna sabkowa daga sama saman kuma ga ta an buɗe ta tayi ƙohohi tun da kake ko tsaga daidai da gashi baka taɓa gani ba amma dai yau ga sama nan ta tsagi mala'iku suna sabkowa kuma an yi ta abuwaban ƙohohi daban-daban sama wasu yira tiljibalu Allah yake cewa kuma duwatsu su yira za mu tahiyar da su za mu tahiyar da duwatsu na fakanat sai su zamanto saraban kalallauniya take abinda hausa suke cewa kalallauniya ita ce a tafkin aljannu eh can da Allah cikin sautin nuri ke bada labarin cewa waɗanda suka kafurta za su riƙa ga suna ji za su riƙa ga ruwa kamar za su riƙa ga kamar ga can ruwa ashe ba ruwa bane ba kalan launiyan nan ne shi ne tafki aljannu idan ka tsaya misali a cikin wuri mai dan mai dan faɗi haka lasewa saman kwalta za ka ga a gaban ka kamar ga ruwa alhali ba ruwa bane wani shi ne tafkin aljannu in ji bahaushe to kahore he sun yi ƙura sun yi sun yi nan wa wajadullaha inda hufa wafa wa hisaba suna zauwa ashe hisabin ne inda Allah subhanahu wataala zai musu to ita ma su ma duwatsu a wannan ranar za mu tahiyar da su fa kanat za su kasance kalan launiya yani saraban kamar tafkin aljanna kai kana ga dutsi ne wa tara aljibala tahsabuha jamida kana kana tsammani a tsaye take Allah ce wahiya tamurru marra sahab gudu suke tahiya suke shine saraba wannan kuma yana daidai da fadar Allah subhanahu wataala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa lati wahiya tamurru marra sahab wa ka qawlihi ta'ala wa takunu aljibalu kal'ihl almanfush ubangiji subhanahu wataala da yake cewa su ma duwatsu za a tahiyar da su wa suyirat aljibalu fa kanat saraba sai Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada inna lalli jahannama wutar jahannama kanat ta kasance mirsadan nan ne madakata almirsadu shi ne madakata wurin da ake jiran kowa mirsad yake cewa wannan madakatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi littagina ai ga ɗiya waɗanda suke da ɗagawa ɗan adam wanda yake da ɗagawa wanda ya bujire wa Allah subhanahu wa ta'ala ana karanta mashi dokokin Allah yana ga duk kamar an takura shi an dame shi littagina to ga irin wannan ɗiyan masu ɗagawa al'usatu al-mukhalifuna lirrusuli masu saɓan Allah iyasar ransu masu saɓa wa annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko to wannan jahannaman Allah ya sanya ta mirsadan madakata ce littagina ga bujirarrun ɗiya ma'aba nan ne makomansu marji'an munqalaban masiran nuzulan nan ne matabbatarsu nan ne masafkinsu nan ne makomarsu duk mutumin da bai aikata aiki alheri ba to inna jahannama kanat mirsada wannan wutar ta jahannama ta kasance madakata ce a gare shi sannan kuma ba tafsirin ma'anan wannan aya na biyu kamar ɗaya daga cikin magabata alhassan da qatada suke cewa inna jahannama kanat mirsada suka ce ya'ani annahu la yadkhulu ahadun aljannata hatta yajtazu bin nari babu wanda zai shiga gidan aljanna sai ya wuce ta gidan wuta kamar yaya can cikin sotu maryam da Allah subhanahu wataala yake yake bayanin gidan wuta yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya yace babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya zo mata ita wutar jahannama to wutar jahannama rami ne a ƙasa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya shimhuda siradi a sama wannan wutan wannan siradin kuma shine inda kowa zai bi mazalla ke cewa wani ya wuce kamar walƙiya wani ya wuce kamar doki maguji wani ya wuce kamar ƙato wanda yake jijji da kai shi wajen gudu wani ya wuce kaza wani ya wuce kaza wani ya wuce kaza har a zo a samu wasu jama'a su zo suna jan mazaunayyarsu haka suna tahiya a sama tukun su kai matakin za su samu su tsira in ka tsallaka siraɗin nan sai gidan aljanna to wannan shine abin da alhassan da qatada suka ce wa in minkum illa waridwa kenan kowa sai ya zo mata aikin da ka aikata ne zai taimaka maka akan wucewa da gudu ka zama to kaman walƙiya kaman kifta ido hayan wanki yake da wahala kawai tunikin tsallaka me yasa saboda aikin kin alheri da kika aikata a gidan duniya wani zai zo kamar gudun girgije wani ya zo kamar gudun doki wani ya zo kamar gudun kaza ana tahiya ayyukan bayi suna kasawa wani ya zo a hali kamar na tahiya duka yanayin aikinka zai sa gaugawanka ko kuma nawanka mazala ke cewa wani zai zo yana jan mazaunayen shi kuma a cikin wannan wutan nan Allah ya sanya wasu fatsa kalali wannan fatsan nan wani yana hayawa yana hayawa suna jan shi yana yin kasa wutar jahannama kowa danganta da aikin da aikata idan mutum dan wuta ne yana hayawa dora kahon shi yake da wahala za su yi kasa da shi sannan wannan siradi iya da kaburin da bai kai gashin dan adam ba sannan kuma iya da kaihi mazala ke wani zai zo yana jan mazaunayen shi wannan fatsan nan suna suna suna tsonkoran shi yani suna kartan shi sun ji sun kakkarce shi sun mushi sun sa shi yayi jini kaca kaca shine mazala ke fa makhdushun najihun ya sha wahala ya kakkartu sosai amma da ya sha ya sha ba su jewa shi ba saboda mai shi ma saboda aikin shi to da haka wannan fadar Allah subhanahu wataala cewa inna jahannama kanat mirsada lalle wutar jahannama ta kasance madakata ce litsari daga diya waɗanda suke masu sabawa Allah subhanahu wataala masu dagawa ma'aban ita ce makomansu to wannan makomata sa in suka shiga me zai faru Allah ce labisi na fiha za su dawwama labisina ya'ani makisina za su tabbata fiha a cikin ita wannan wuta a haƙaban zamani mai tsawo zamani mai tsawo yani lokaci mai tsawo za su tabbata a cikinta shekaru aru-aru wannan shekaru aru-aru wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi ta ƙoƙarin ya za su fasarta shi ai ba zai fasarta ba duk da cewa kalan masu shiga gidan wuta kala biyu ne akwai waɗanda za su dawwama a ciki wanda su ne kahurai mushinkai suna babu hira mutuwa sannan kuma akwai kaso na biyu mutumin da iya da imani amma kuma ɗan duniya ne ya taɓa nan da can ya taɓa haƙƙin mutane ayyukan nan na ba daidai ba duk an ɗaɗɗana to shi ma za a sa shi a gasa shi iya gasuwa gwargwaron laihin da ya aikata to a nan ne wasu daga cikin malamai suke cewa suka ce ai ahqaban shekaru aru-aru ko kuma ka ce ai mudda mai tsawo zamani mai tsawo aka ce zamani mai tsawo kenan akwai alamar iya da mi iya da ƙarshe to wannan zamani mai tsawo na shekara nawa ne shi ne suke cewa wasu daga cikin magabata sun ambata cewa wannan lokacin da zai yi na jiduhu 80 sana suka ce shekara 80 ce shekara tamanin ba irin na duniya ba kullu sanatin kowace shekara a cikin shekara tamanin in nan tana kumshe da isnata ashar shaharan tana da watanni guda goma sha biyu sannan kullu shaharin kowane wata kuma talasuna yawon iya da kwanaki guda talatin cur sannan kulla yaumin kowace rana ɗaya a wannan wurin ya ce kulla yaumin alfa sanatin dish kwana guda a matsayin shekara irin lissahin duniya shekara dubu ne sai an yi shekara dubu irin na duniya to kan zai zama kwana ɗaya yanzu wannan kwana ɗayan nan sai a yi shekara dubu sannan kuma ya zama kwana biyu a yi shekara dubu ya zama kwana uku a haka sai an yi kwanaki talatin masu wannan ɗin dubu dubu ɗin nan a lokacin kuma yanzu an yi mai an yi wata ɗaya yanzu wannan watan ɗaya kuma da shi ne zai sake maimaituwa sai ya yi so goma sha biyu sai a samu shekara ɗaya sannan kuma daga nan sai a riƙa lissawa har aka shekara tamanin muddan nauce yanzu lissafin da ɗan adam yake yi duka shekara ta nauce ake a cikin daga aiko annabi isa alayhi salatu wasalam shekara ta nauce ta dubu biyu ne wannan kuma tun kafin hutsawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu daga daga daga rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu duka shekara 1400 da wasu abubuwa kuna makamancin wannan duka shekara dubu ɗaya ne aka kenan kamar kwana ɗaya ne aka yi a cikin wannan watan da kowane kwanan shi ɗaya sai ya yi shekara dubu sannan kuma wannan watannin sai an mimita so sha biyu sannan kuma shekarar shi ta mimita so tamanin wannan me yake maka nuni yana maka nuni akan cewa karkare ne aikin aikin banza karka ce a to in dai kun hoto daga gidan wutan ma dai a ji haka nan a'a kaka yarda wallahi kar dan adam ya yarda shi dan ya mishi wahayin cewa tunda bakka shirka bikka shirka to ai dan an danga su a wutar jahannama subhanallah bala'in duniya da lahira ya gama karewa ga dan adam ai lokacin da ya tsinci kanshi a gidan wuta koda daidai da minti ɗaya ne Allah subhanahu wataala ya kare mu kawai kai aiki mu yi aikin da zamu tafi aljanna kai tsaye wannan ita ce magana wannan kuma yana buƙatan jajircewa yana buƙatan kama jiki mutum ya daure tsotsan shi sosai ya sa hankalin shi kar ya yi wasa wajen abin da yake bautawa Allah subhanahu wataala ne iya abin da Allah subhanahu wataala ya yanka maka nan lokaci in ya kare shi kenan an riga ya kare to shine Allah subhanahu wataala yake mana bayani anan cewa li taghina wannan wutar jahannaman da aka ta zamanto madakata ga masu saba wa Allah ma'aban ita ce makoman su labisina fiha za su dawwama a cikin ta za su zauna fiha a cikin wutar na ahqaban lokaci mai tsawo la yazuquna fiha bardan sannan a cikin gidan wutan nan wa la yazuquna fiha ba sa dandana a cikin ta bardan wani abin da yake sanyaya zuciya babu shi babu wani abin da yake sanyaya zuciya wala sharaban ko kuma wani abin da yake kayan sha mai daɗi wanda za su ji daɗin shi babu wannan babu abin da zai sanyaya musu zuciya sannan kuma babu wani abin sha da za su iya sha illa face hamiman abin da yake da zahi wanda shine ruwa tafashashe ruwa tafashashe hamiman ruwa ne a tafashe shi za su rika sha suna sha yana cira musu hanji kuma yana ƙara musu ishiro da suke kai illa hamiman wa gassaƙan sannan kuma da da ruwan mugunya da ƙurji wanda yake na 'yan wuta shi ma idan ka zo ba su abin sha abin da za ba su kenan a ba su ruwa ta fashashe sannan kuma da gassaƙan gassaƙ shi ne abin da ya shahi mugunya mugunya wanda yake haɗe da ruwa-ruwan nan da jini kuma na 'yan wuta wannan shi ne abin da za a riƙa tatsawa 'yan wuta suna sha ba zai amfanar da su komi ba wa ya ja musu wannan halin da suke ciki su suka makansu shi sa har kullum ake ake wa'azin cewa mutum ya gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala tun kahin lokacin da lokaci zai kure mushi ina dalili da da mai zo gidan duniya ya rayu ya tsaye ya ki tsayawa ya ajje hankali shi aikata aikin da zai je ya wanye da Allah lahiya ina amfanin rayuwarka ina amfanin rayuwarki wallahi batta da so Allah subhanahu wata'ala ya samu hikarin zukatan mu الغساق هو مجتمع أو مجتمع من صديد أهل النار abinda aka hada na mugunyan yan wuta wa araqihim da zuhansu sannan kuma da jininsu sannan da rauninsu fa huwa baridun da wannan mugunyan da jinin da zuha da wacece za a hada shi kuma sai a mushi wani sanyi na fitar hankali فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه باكا iya shan shi saboda bala'in sanyin shi sannan kuma ba a iya fuskantar shi a sha saboda bala'in wari da yake shi yasa wallahi duk mutumin da rayuwar da muke a cikin ta a yanzu akwai kalubale mai girma a gaban mu wanda kuma sai ka ga sau da yawa ba wannan kalubalen muke dubawa kawai muna duba wasu abubuwa na hayaniyar rayuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiki to wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu na ga sakamakon su nan za su dawwama labisi na fiha ahqaban lokaci mai tsawo la yazuquna fiha sannan ba sa dandana a cikin wannan wuta bardan wani abu mai sanyi wala sharaban ko wani abin sha mai dadi illa hamiman face ruwan zahi wa gassaqan da mugunya da da da da zuha da da da rauni na yan wuta sannan Allah ya ce jaza'an wannan abin da muka musu sakamako ne wifaqan daidai da abin da suka aikata jaza'an wifaqa Allah ce sakamako ne muka musu na daidai abin da suka aikata ana sha su bi Allah suna gama bin Allah duk wani bata lokaci ne ka ji ɗada mai ya buɗe baki ya rika aibanta maganganun Allah subhanahu wata'ala akwai wani ja'iri da aka yi a ƙasar turkiya ana kira shi da suna mustafa kamal ataturk wanda turkiya ita ce kusan daula islamiyya ta ƙarshe ruhun da ya haɗa duniyar musulunci gaba ɗaya bayan an mata a yaga tura wannan sun cittira ta sun daddatsa ta an yi kaza an yi kaza ƙarshe shi wannan mustafa kamal a tatur ko yanzu ya yi duk abin da zai na tsageranci aka hwasa kiran sallah ba za a shelanta shi ba kuma kiran sallah ma mera shi da harshen turkanci ya samu wasu hadisai da wasu ayoyin ƙur'ani duk ya nuna cewa wannan su bisa aiki da su ƙarshe aka mishi wata gayyata almaniya da ya tafi barlaman na alman sai ka cakai ya ce muha ba ma hukunci da wani littahin da yake magana akan wani wattini wa zaitun allah na rantsuwa da attin allah na rantsuwa da zaitun allah na rantsuwa da wane ne ce wannan mu a yanzu muna cikin 19th cycle karnul karnu tasi ashar bayan da za a yi hukumar aiki da wani littahi ya faɗi maganganu na cin mutunci ga Allah da manzan shi an ra'ahu stagna saboda na gace ya samu mulki yanzu waɗannan kahuran da ya musu wannan aikin yau shi ina yake ya kuma zuwa ga Allah abin da ya dasa har yau akwai burbuɗin shi duk da ƙoƙarin da ake na a tunkuɗe abubuwa amma awwalar sun da su sai a hankali kuma a duniya arnanci da kafircin da ana kallon ku duk abin da za ku yi in dai gyara alaƙa tsakaninku da Allah ne to ana so a sarki ku daga sama wannan duk mutumin da zai tsaya ya lura in kasan siyasar duniya da take tahiya a yau to kawai an mai da duniya kashe biyu duk abin da yake na Allah yanzu an samu su tsagera wanda suke ga cewa duniya yanzu a hannunsu take su kuma yan hoto na hoto da Allah ne yanzu don Allah in ba hoto na hoto da Allah ba me ya kai ɗan adam zuwa ga bayani akan abin da ya shahi auren jinsi me ya kai shi zuwa ga wannan babu amma dai kawai saboda duk abin da Allah ya haramta abin da ake so aike na ta kowane ɓangare ta kowane mu'amala sai ka ga abin da Allah ya haramta nan shine kawai ɗalibi ke nema ya tabbatar da shi Allah ya muku bayanin cewa ku aihu ku yi kaza ku yi kaza amma kuma Allah ga wani bayani sai ya ce a kakku saboda kaza saboda kaza to ta'abar duniya duniya a yau ta yi cewa dole sai mutane sun fanɗare sun ki Allah subhanahu wata'ala ta kowane hanya a hoto da sunan shugabanci ko da sunan wane ne a daga shelanta abubuwan da bai kamata ba a ce mutum musulmi ya tunaninsa a cikin zuciyar shi barantana har ya furta su a baki barantana har ya tara manema labarai ya rika bayani bayanin da ya saba wa abin da Allah subhanahu wataala ya umarni kai tsaye to shi sa Allah ya ce abin da muka musu nan wa na sa su gidan wutar jahannama jaza'an sakamako ne wifaqan madaidaicin juna daga cikin musallan da zai sa ka fahimci haka da gaugawa misali a ce yanzu kai kana da wani yaranka ɗan gidanka duk wani abu na rayuwa kai kake mushi idan ya huto cikin sa'annin shi yana alfahari da yanayin rayuwar da yake ciki wanda kuma kai ne ka ɗora shi akan wannan rayuwar sai aka zo aka waye gari biduni ma zambin ba wani abin da ka mishi na laifi amma sai zama to kwantarkinka kowane lokaci a cikin duk abin da ka haɗi me za a ce ca za a yi waye ko wacce butulu ne ya butulci ni'imar da aka mishi ya butulce mata me yasa saboda duk wani abin da kake ga kake takama da shi tuwahin da zaka sa abin hawan da zaka hau gidan da zaka shiga abincin da zaka ci duk wasu kuɗi da za ka yi mu'amala da su wasu an haɗa ka wata harƙalla da wasu manyan mutane da kaza da kaza da kaza duka wani ne maka wannan alfarmai amma yau ka komo ka zama to maƙiyin shi ba tare da ya maka laifi ko na biye ba ka kyauta mushi ba ka kyauta mushi sannan shi wani irin takaici zai riƙa ji la siyama idan ya zama to ba yayi dan Allah bane ba an yayi dan Allah wannan to ladan shi na neman a wajen Allah ne amma in yayi ne dan duniya me zai faru wallahi hawan jini yana iya kama shi walillahi masalul a'la shi wancan ba halittar ka bai haka ya ganka shi kuma Allah shi halicce ka Allah shi maka saman nan Allah shi sanya maka rana Allah shi maka gaban da kake kai kawo a kansu jinka ganinka lahiyar da kake da ni'imomin da Allah maka cankas a cikin dangan jikinka kai ka kawai da tace jininka da take yi a cikin kowane awa 24 rayuwanka ka je ka tambayi waɗanda suke da cuta na dialysis cutar koda irin iya adadin tanonuwa na ruwa da ake ake amfani da su wajen ya za a wanke a sauya jinin ko a wanke shi ko da makamancin wannan a cikin a wahalce kuma kullum a cikin tashin hankali amma ke biki ma san ana yi ba kuma ana ana a cikin gangan jikinki yanzu ubangijin da ya maka wannan ni'imar ya maka wannan daraja ya maka wannan fifiko sai zamanto babu wanda kake ga cewa magana shi ba komai bace ba sai Allah ka kyauta wallahi baka kyauta ba butulu ne kai na gidan gaba mutumin banza ne kai na ƙasa da ƙasa shi yasa Allah in ya ambata da ya ambata abinda sakamakon da za a ma kafiri sai ce jaza'an wifaqa sakamako ne madaidaicin juna na abinda suka aikata ai hazal ladhi saru ilaihi wannan abinda suka tsinci kansu a ciki na azaba ilaihi min hadhihi al'uquba na wannan uquba wifqa a'malihim al-fasida daidai da aikin da suka aikata ne na ba daidai ba allati kanu ya'malunaha fi dunya wanda suka kasance suna aikata ta a gidan duniya haka mujahid yace haka imamu qatada dukkan wasu malaman tafsir abin da suka ambata kenan duk abin da Allah muku na ni'ima ni'imar Allah zaka yi amfani da ita wajen ka sa'a ma Allah subhanahu wataala na kallo ne na ji ne na tahiya ce na tabawa ne na kaza ne na kaza ne abinda Allah maka ni'ima sai ka amfani da ni'imar Allah kuma ka sa'a Allah subhanahu wataala kaga ai baka kyauta ba shi ne Allah ce jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya kasance daidai da abin da suka aikata sai Allah yake cewa innahum su waɗannan mutanen da kuke gani su kahuran nan kanu sun kasance la yarjuna hisaba dama babu ba su ƙudurce wani hisabi ba ko kuma wani sakamako ai lam ya kunu ya taƙiduna an na san madaran yujazu na fi hawa hasabu ba su yarda cewa akwai wani gida da za a musu hisabi za a yi sakamako allah aiko manzo ya sabkar da littahi ake ta karantawa ake ta wa'azi yanzu ka duba da ake wa'azi ko ina wa'azi na ake amma sai ka samu suka so daga cikin ɗan adam ko aka kamar ana ma jaki goge ko aka a yanda Allah aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sabkar da littafin alkur'ani mai girma aka yi ta bayanai amma sai ga adam ya nuna ko hali in kula sai ga duk ayoyin Allah ma kuma na ba zuhuwara a zuhurihim sai watsa su bayan bayan shi ko aka yana ga dokokin Allah ma da musulmcin ma duk wani cikas ne a cikin rayuwar shi duk musulmin da yake jin haka a cikin zuciya shawala kafiri ne duk wanda yake jin dokar Allah cikas ce yana kiyayyar dokar Allah wannan mutumin kafiri ne iya cikin nawaqidul islam abin da yake warware musuluncin mutum mutum ya rika kyamar wani abin da Allah kuma zai suka suka hukunta kaje a cikin zuciya bai da bai da gurbi bal ba hasali cikin zuciya wani har hutowa zai yana faɗa da shi ce shi ya haramta kai wane ne za ka haramta wane ne kai man an to adam ya mance shi wane ne kai ne dan adam ɗin da yanzu nan idan bukatan dan adamtaka ta kama ka dole sai ka keɓance Allah yi magana ka huto ka yi karantsi akan magana Allah kuma ba ana jimawa kai ne za ka ɗauki sahani ka shiga ban ɗaki iya samun lahiyarka da zaman ka lahiya a duniya wannan dattin da yake cikin cikin ka zuro shi wai kai ne zaka kawo gyara ga magana Allah wane ne kai kai ba komai bane ba kana bata maka kanka lokaci innahum kanu suka hurannan sun kasance la yarjuna ba sa kudurce hisabi ba su yarda ba da cewa ba za a yi wani hisabi wa kazzabu Allah yake cewa sun karyata bi ayatina da ayoyin mu kizzaban karyatawa Allah ce kaza kawai su murje irin su ce gaba kan bane Allah ya magana su karyata wa kazzabu bi ayatina kizzaba Allah ya ce musu sani ba mu fa tsarin mu wa kulla shay'in komi da ka gani Allah ya ce ahsaynahu mun kiyaye shi ahsaynahu mun kiyaye shi kitaban a rubuce komi Allah ya kiyaye shi kuma yana nan a rubuce ai wa qad alimna a'malal ibadi mun san ayyukan bayi gabaki daya Allah ce wa katabnaha alaihim ko mun rubuta musu wa sanajzihim ala zalika za su za mu musu sakamako akan aikin da suka aikata in khairan fa khair wa in sharran fa shar in alheri ne za su ga alheri in sharri ne kuma za su ga za su ga sharrin nan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wataala wa kullu shay'in Allah ya ce kuma dukkan komai da kake gani ahsaynahu mun kiyaye shi kitaban a rubuce fadhuqu ku kahurai ku mutanen banza wanda suka aikata abin da suka dama a gidan duniya fazuku ku ɗanɗana falan da kun ba abin da za mu ƙara muku illa azaba face azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala ai yuqalu li ahli an-nari zuqu ma antum fihi falan nazidakum illa azaban min jinsihi wa akhara min shaklihi azwaj za ce musu wannan azabar da kuke ciki ku ci gaba da ɗanɗana azaba sannan ba wani abin da za mu ƙara muku ko kuma a ce aka kai lokaci kaza za a yi sassabci a babu wannan falan nazira kun ba abin da za mu ƙara muku illa azaban face azaba kaga idan kala ɗaya ce ma Allah a ce jikin ɗan adam sai saba a azaba ce da ƙaruwa take ba tsewa take waje guda yau kala kaza gobe kala kaza jibi kala kaza gata kala kaza wa akhara min shaklihi azwal da sauran dangin kalaluwa na azaba kala daban-daban Allah ya yi tanadin shi ga dukkan mutanen da suka aikata ayyukan banza a gidan duniya fa dhuqu falan nazidakum illa azaba Allah ce ku dandana ba abin da zamu kara muku sai wannan azaba to wannan magana da za a ambata musu Abdullahi ibn Amr yake cewa lam yanzil ala ahlin nari aya babu wata aya ko kuma wani bayani wanda ya sauko akan yan wuta a shadda min hadhihi aya saboda ita wannan ayar suna cikin bala'i suna tsammanin cewa za a sassafta musu sai a ce ku ci gaba da ɗanɗana azaba ba abin da za mu ƙara muku sai azaban nan kenan babu me babu zancen a wasa babu zancen tsaidawa su rika ihu ‘yan wuta suna cewa ya laita na nuraddu kai cansu suna cewa ina ma a ce a maido su wala nu kazziba bi ayati rabbina ba za mu kare ta ayoyin ubangijinmu ba wana kuna za mu kasance minal mu'min daga cikin masu imani Allah ya ce bal bala lahum ma kanu yakhfuna min qabl bari kare su kawai dai abin da ya boyu a gare su ne ana ce musu azaba wutar jahannama suna ga kaman shafa labari shuni ne yanzu kuma ga abin da ya bayyana a gare su iri da muzu ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون can Allah yake cewa islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan wutar ku shige ta ko ku yi hakuri ko ka ku yi hakuri duka ɗaya gare ku ka sani to daidai yake da fazuqu falan nazidakum illa azab ku dandane azabar nan ba abin da zamu kara muku in ba ita azabar ba Allah subhanahu wataala ya kare mu bayan Allah ya ambata waɗannan mutanen banza da irin sakamakon da Allah ya musu na jaza'an wifaƙa sakamako daidai da abin da suka aikata yanzu kuma ba duka ake taruwa a zamanto ɗai ba yanzu ba a so mutum ya kasance daga cikin wancan ɓangaren a ina ake so a same ki a ina ake so a same ka a cikin wannan ɓangaren da za a karanta yanzu inna lil muttaqina lalle masu masu tsoron Allah lalle na ga masu tsoron Allah kenan masu jin tsoron Allah mai gare su mafazan rabo mai girma duk mutumin da ke da tsoron Allah to iya rabo mai girma Allah mashi tanadin ni'ima kan ni'ima kala daban-daban samfari daban-daban ɓangare bayan ɓangare abubuwa malam masu tarin ya wanda idanka bai taba gani ba kunnanka bai taba ji ba zuciyarka ba taba lissafawa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar iqra'u in shi'tum fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya tanadin kayan dadi Allah ya tanadin rayuwa ta jin dadi nagartacciyar rayuwar da babu wani wahala a cikinta wahala daga ran da ka mutu kun yi hannun riga da shi babu shi babu alama shi babu dalilin shi a dalilin mai a dalilin azuminki sadakanki sallanki tauhidinki ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala rishin aikata duwan abin da ke shirka ne nisanta sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙoƙarin zamantakewa tsakaninki da mai gidanki gwargwadon biyayya biyayya i na yi bari na bari duwan abin da ya kamata kina zama ne na neman aljanna ba neman duniya ba kika fasa kika ta lahira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da zai hana ki shiga gidan aljanna yace idza samatil mar'atu idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar wa samat shahraha ta azumci watan ta na ramadan sannan kuma bayan shi wa ata'at zawjaha ta ma mijinta da'a da biyayya wannan mata manzo Allah yake cewa za a ce mata a gobe kiyama ki shiga gidan aljanna ta ƙofar da kika ga dama sallah azumi biyayya ga miji don haka ubangiji subhanahu wataala ya ce almuttaqin waɗannan ayyuka na alheri su ne abinda za ka ɗauke su a matsayin kariya wanda za su kare ka daga azabar Allah sai ka zama tuke daga cikin ma daga cikin almuttaqina masu tsoron Allah inna lilmuttaqina Allah ce mafazan suna da rabo mai girma idan ka ce rabo mai girma shi ne rabon da babu wani rabon da yake kamantacce ne da shi babu wani jin daɗin da yake tsara ko yake daidai da shi jin daɗi ne total cikakke wanda babu na ƙaso a ciki babu aibi a ciki babu wani takura ko damuwa a cikin shi yanda kake son haka abin zai kasance walakun fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun Allah ya ce a cikin aljannan nan lakum in fiha ma tashtahil anfusu duk abin da ranka yake so akwai a ciki wa talazzul a'yun abin da idan ku zai kalla ku ji dadi akwai a ciki Allah ce kai karshe wa antum fiha khalidun ku madawwama ne a cikin gidan aljanna babu wanda zai shiga aljanna Allah babbo shi babu Allah taimake mu da aiki yaqulu Allah ta'ala mukhbiran 'ani su'ada wa ma a'adda lahum ta'ala min al-karamati wan-na'im al-muqim a nan Allah iya ba mu labarin managartan iya mutanen kirki da abin da Allah ya musu tanadi na karamtawa da ni'imtawa da aljannan take matabbaciya Allah ce inna lil muttaqina mafaza Abdullahi dan Abbas yake cewa da shi da Dahak yake cewa mutanazzihan yani suna da gida tsarkakakke suna da kaso mai tsarki mujahid yake cewa fazu sun rabota da samun aljanna sai aka tsiratar da suran gidan wuta saboda gida biyu ne wanda ya dace da gidan aljanna to kaga Allah ya tsiratar da shi daga ina daga gidan wuta mafazan kenan rabo mai girma wannan rabon mai girma Allah ya ce hada'iqa garake ne ai hada'iq albasatin garake ne daban-daban irin na gidan aljanna ba irin na gidan duniya ba wa a'naban sannan kuma da inabi rezen ga sunan kala kala kala kala daban-daban kuma kudufu hadaniya idan ka tashi turowa ko tsinkowa abin da a wani inda za ka kama a kusa yake ba sai kawo wahala ba sannan kuma ka ci iya adadin yadda kake so ka ci ba zai cutar da kai ba yanzu ka dubi na gidan duniya duk abin da aka ce iya da amfani aka ce abu kaza iya da amfani in ka matse mai waje to sai ka ji kuma likita ya fara maka hannunka mai sanda ko mine ne ko mine ne don ka fahimci cewa duniya kawai kayan banza ce abinda ake ga kayan jin daɗin jin daɗin da ɗan adam yake so ya yi a gidan duniya shi ke wahaltar da shi a ce kuɗi gare kullum za ka ci nama sai a kai matakin da wannan hutta kama ka kana zuwa daga an fasa a ce to daga yau sai yau maganar cin nama an tsira shi za ka sha wasu asir lemu kala-kala ji kaza wane ne wane ne daga ka mutse musu waje kana zuwa sai a takarda a ce hawan wanda kana da sukarin ka ya hau dan haka abin da za a yi shine harakan sukari ba hawa magana sukarin da zaka dandana ba a irin su shinkafa ma da kake gani duk sukari suke da sai a ce duka he ka kaurace musu sai ka koma abincin ka ya koma irin abincin turkan raguna sai ka koma cin dawon gona duniya kenan ga kudin ga kakin kana kai in ga kana baka isa ba kuma ka ci in kuma ka ci ka ci ka gani ya kware da gaske jiki magayi duniya kenan wannan duka yana maka ishara akan duniya kawai kayan banza ce to ita aljanna hada'iqa akwai wannan gara wa anaba sannan kuma da inabi wannan inabin lokacin da ka tsinko shi ba sai ka wanke shi ba babu wata cuta da za ta kama ka ta cutar tsutsan wane ne tsutsan wane ne ba typhoid harakan cuta an kare shi babu zancen wani abu ya same ka na cuta babu kawai daɗi ne za ka rikaci ba baƙin ciki kuma bakka tashin ka ji ka mahammum mahammum kana cikin kumci babu wannan kawai annashuwa ce da walwala na jin daɗi wallahi mutum taɓewa ta kai taɓewa dan adam ya rayu a gidan duniya bai aikata aikin da zai sa ya samu gidan aljanna ba Allah taimake mu innal lil muttaqina mafaza sai ce hada'iqa wa a'naba yace wa kawa'iba sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yayi tanadi a cikin gidan aljanna al kawa'ib sune hurul ain yani wasu ɗan mata atraban wanda suke da shekaru tsaran juna wanda suke tsaran juna hatta da macen da take ta duniya lokacin ta zo shiga gidan aljanna in ta tsuha za a mera ta me za a mera ta budurwa sannan kuma yanayinta yadda take za a yi ta kyakkyawa kayan ta yi me kayan ta je gidan aljanna kuma mazajen mazajen da aka zauna da su a gidan duniya za su haɗe da matayensu a cikin gidan aljanna Allah datar da mu duk wani abin da kuke ga takura ce ko aibu ne ko na ƙasu ne kina ga kai yanzu wannan mutumin kuma a ce aljanna ba shine mijina a in ya shiga aljanna ba haka yake ba eh abshiri albishirinki ba haka yake ba babu takurawa babu musgunawa babu hantara babu rishin mutunci kuna makamancin wannan inda ya zama tuna aljannan ne Allah ke cewa kawa'iba Allah yayi tanadin wasu ƴan mata atraban waɗanda suke da tsaran shekaru ina ganin kamata mu dakata insha Allah kasancewar lokacin ya kare kenan sai mu zuwa rasulu kenan sai mu komo harkon lil muttaqina inda lil muttaqina mafaza sai mu dasa zuwa ƙarshen sura insha Allah abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda yake na bari ne Allah ba mu ikon bari Allah muke roƙo ya tursasa zakatan mu akan aikata ayyukan suke da'a ne a gare shi sannan kuma ya taimaka mana akan nisanta duk wani abin da baya so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala arzuta mu da gidan aljanna Allah ya kare mu daga gidan wuta Allah taimake mu da aikata aikin da zai kai mu aljanna dukkan wani aikin da zai kai mu gidan wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu sannan wannan rayuwa da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu kare da ita lahiya wannan lumhashi da muke Allah sa mu ga wanye da shi lahiya Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu tafarki madaidaici ya shiryar da zuriyar mu ya shiryar da ƴaƴan mu ya shiryar da kannun mu ya shiryar da yayun mu dukkan al'ummar musulmi Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu duk wani abin da ya tsanani a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya mana maganin shi ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga dukkan wani abu da yake sharri ne ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da yake so dukkan wani abin da yake alheri ne da dangantuwa na rayuwa Allah ya tabbatar mana da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله كنا كنا تسير الصب إن شاء الله